yau 17 ga watan ga watan uku shekara ta watan biyu shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun manasai bukhari a cikin wani littafi mai albarka muna cikin kitabun tafsir babu tafsir suratul tauba za mu tashi faɗin allah ta'ala wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim har yanzu waɗannan ayoyi suna magana ne akan munafukai mana allah yana bayani cewa daga cikin waɗanda suke kewaye da ku wanda ba a ambace su ba akwai waɗanda suke itarafu bi zanubihim sun tabbatar da zunubinsu walam ya taziru kenan ba su ba da hanzari ba na ƙin zuwa yakin tabuka lam ya taziru min takhallufihim bi ma'aziril kadhiba ba su bayar da hanzari ba na ƙin zuwa yakin tabuka da uzurori na ƙarya khalatu amalan salihan sun hada aiki mai kyau da kuma mummuna wa akar sayi'an suna da wasu ayyuka kyawawa wasu kuma ayyukan munana sun yi jihadi wannan aiki ne mai kyau to gashi kuma an zo wani jihadin sun ki zuwa shine khalatu amalan salihan hakan iya samu mutum yana aikata aiki mai kyau kuma ya zo ya aikata aikin mummuna ko kuma bayyana nadama ko kuma yin itirafi da aikata wani aikin mummuna ko kuma tarayya da munafukai akan munafurcin da suke yi duka wannan laifi ne idan mutum bai tuba ya koma ga Allah ba abin da ya faru shine lokacin da aka je yakin tabuka annabi ya ce a shirya a tafi wasu sun tafi wasu sun ƙi tafiya haka kurin wasu sun ba wa annabi uzuri na ƙarya wasu kuma ba su ba da uzurin ba ko na ƙaryar ma to Allah tabaraka wa ta'ala a bisa tsarinsa in annabi ya yi kira ya ce aje yaƙi to dole ne aje idan ku ba aje ba to an saba ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah yakan yi uquba akan wannan aiki na ƙin bin umarninsa da annabinsa akan fita yaƙi dole ne inda mutum yana da lafiya amma Allah ya ce anan asallahu an yatuba alaihim a sannu Allah zai yafe musu kullum idan an ce asallah asa malaman suka ce asa min Allah in an ce asa daga Allah to wajibi ne kawai yayi amfani da kalmar asa ne amma lalle zai zai yafe musu din inda ya ce asallah an yato alaihim to daidai yake da a ce Allah tabaraka wataala wato zai yafe musu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ya Allah ka yafe mana ya Allah kai mana afuwa babu abin da bawa daman zai samu a wajen Allah da zai samu nutsuwa da kwanci hankali irin ya yafe masa muna cike da laifuffuka muna cike da wato kurakurai a nan gurin abin da nake so ku gane ya koyan wana wannan aya ta yi magana ne akan wannan sahabbai ko waɗannan mutane saboda sun ƙi su je yaƙi wannan yakin kuma shine yakin tabuka kamar yadda na yi bayani to sai ma ya kawo hadisin mu'ammil qala haddathana mu'ammilun huwa ibn hisham qala haddathana isma'il ibn ibrahim qala haddathana auf qala haddathana abu raja قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتياني فبتعساني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبه ما أنت رائم قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فساروا في أحسن سورة قال لي هذه جنة أدن وهذاك منزلك قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم مؤمل مالمي إمام البخاري ne shine yace shine ibnu hisham daga malaminsa ismail ibnu ibrahim wanda ake ce da shi ibnu ulayya sai kuma auf auf ibnu abi jamila mutumin misra ne sai abu raja shi ne imran al-utaridi sai samra ibn jundub shi kuma sahabi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana ba su labarin wani mafarki da shi ya yi annabi ɗin ya ce manza Allah ya gaya mana yana mana hikaya a canin lailata a tiyani a wannan dare da ya gabata wasu masu zuwa guda biyu sun zo min a nan abinda ake nufi mala'iku biyu mala'iku biyu sun zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin dare yana kwance fabta a sani ya ce sai suka tashe ni daga bacci fantahaya ila madinatin suka ɗauke ni har sai da suka kai ni wani gari a wata riwayar fantahaina sai da muka isa wani gari da aka gina shi da tubali na zinari da tubali na azurfa mafarki ne aka ɗauke shi aka kai shi wani gari ga baki ɗaya garin gidajen garin daidai da bulo da tubali da aka gina garin da gidajen garin ga baki ɗaya na zinari ne da azurfa wani abu sai allah malam idan yanzu kuna ganin ana wadata a yanzu ana hawa motoci ana gina gidaje to ƙasa ce ake lullubewa ake wata fenti ƙasa ce to gidan aljanna tubalin da bulan na zinari ne da azurfa iya ƙarshen wadata kenan shi yasa aka ce idan mutum ya shiga aljanna sai an gama ƙure masa gudu akan duk abin da yake nema na jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali in ya zo aljanna to an gama malam ka ji a ce gari guda ginin zinari ne da azurfa kuma wannan mafarkin annabi gaskiya ne ba tatsuniya ba ne duk wanda ya ba Allah zai samu wannan wurin Allah karim ya ce fatalakana rijalun shatrun min khalqihim ka asani ma an tara'in sai wasu mutane suka haɗu da mu rabi daga cikin halittansu kai kawo yana kawuta rabi daga cikin halittarsu ka asani ma an tara in mana in ka raba jikinsu gida biyu sai ka ga mafi kyau mafi kyawun abin da za ka gani masha Allah Allah ya kyautata halittarsu jikin ya yi kyau wa shaturun min khalqihim ka akbar baɗi ma an tara'in rabi daga cikin halittarsu kuma shine mafi munin abin da za a gani subhanallah mutane ne ga sunan rabin jikinsu mai kyau rabin jikinsu kuma mafi munin abin da za ka iya gani amma kuma a haɗe suke kala wannan mala'iku guda biyu sai suka ce da annabi sallallahu alaihi sallama ai sai suka ce da waɗannan mutane da suka gansu izhabu faqa'u fi dhalika an-nahar ku tafi ku je ku tsunduma a wancan fi dhalika an-nahar a wancan kogin ku tafi ku tsunduma a wancan kogin sai suka nuna musu wani kogi suka ce ku je ku tsunduma ku fata fawaka'u fihi thumma raja'u ilaina annabi yace suka je suka fada cikin wannan kogi sai kuma suka dawo wajen mu kad dhahaba dhalika su'u anhum wannan mummunar halitta ta rabin jikinsu ya tafi daga shiga wannan kogi suka yi linkaya wannan munin ya tafi Allah fasaru fi asani sura sai suka zamanto a cikin kama mafi kyau fi ahsani sura suka koma wannan kamar ta rabin kamar su ta ɗazu sai suka zama kyawawan mutane masu kyakkyawan halitta kala sai mala'ikun nan guda biyu suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka san wannan garin wani gari ne hadihi jannatu jannatu adnin sai suka ce da shi ai wannan ita ce aljannar adin da kaji Allah yana cewa jannatu adnin lati aljanna ta adin kun san a cikin aljannatai kala kala ne to akwai jannatu adnin to wannan ita ce jannatu adnin bayan nan kuma wa hadha manziluka wannan kuma gidanka kenan Allah karim suka ce ga gidanka na zamanka wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya kafin ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya nuna masa gidansa a gidan aljanna yana da gidaje a gidajen aljannatan nan kasa akwai firdaus الفردوس الأعلى ما في جرمان الجنة تو أنام كما سي أكا نونا ما أكا تشيقا ما سوكينكا قال أكوي سوران بياني waɗancan can mutanen da aka ga rabin halittar su kaza rabin halittar su kaza fa sai suka ce da shi amma alqawmul ladina kanu shatrun minhum hasan mutanen da kaga rabin halittar su kyakkyawa ne wa shatrun minhum qabiha rabin halittarsu kuma mummuna ne to waɗannan mutanen ga bayaninsu فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا mutane ne da suke aikata kyakkyawan aiki sannan kuma su je su aikata mummunan aiki irin kyakkyawan سبحان الله تجاوز الله عنهم sai Allah ya yafe musu shine Allah ya ce su je shiga cikin wannan kogin a wanke su Imam Bukhari ya kawo mana wannan hadisin anan dan ya nuna mana ko ya taimaka mana wajen fassara wannan aya وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم mutanen da suke aikata aiki mummuna kuma su zo su aikata kyakkyawa a wannan lokaci abin da ya faru to shine Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabbai naka da suka yi wannan abun Allah ya yafe musu to jama'a yanzu ƙur'ani ya ba mu labarin waɗannan an yafe musu to saura ni da kai wannan abin nuna mana hadarin mutum ya wayi gari yana aikata aiki mai kyau Allah ya masa ni'ima ta imani amma kuma sai ya rinka canja sheka ya koma yana aikata barna manzo Allah ya mana bayani na illar illar lazimtar ko shiga cikin aiki na barna shine tsautsayi ya sa ka mutu a ciki imamu ahmad ya ce abinda Allah ya fi damuwa da shi shine mai bawa ya cika da shi wallahi za ka zo kana sallah kana azumi kana ibada kana karanta ƙur'ani kana sadaka kana kaza kana kaza sai kuma kake bari shedan yana yaudara ka kaje ka fada kana aikata barna sai Allah ya ki ɗaukar ranka lokacin kana ibada sai ya bari sai da ka shiga tsakiyar barna sai a ɗauki ranka la ilaha illallah la ilaha illallah kamar yadda an sha ba mu labari ya faru mutum ya je ya keɓanta ba a sani ba ya je yana zina sai ya mutu yana zina akwai wanda wallahi ɓanɓare shi aka yi akwai wanda matar da yake zanen ta hangi ta ta me ta angije shi ya zama gawa ya mutu yana cikin aikata me zunubi akwai wanda sai da ya sha giya ya bugu a bugu wannan ya je fada rami ya mutu da haka a maye zai tashi so ita rayuwa malam abinda ake so kullum mutum ya kokari ya zama mutumin kirki in dai zunubi ya zo yi kokari ka kauce masa ka nuna a'a ka nuna ba za ka yi ba saboda abin da ake gudu mutuwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilayhi almalak thumma kaza thumma kaza thumma kaza annabi yace hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار hadisin yazo yace ɗayan ku yana ta aiki irin na 'yan aljanna ya'malu bi amali ahli aljanna yana aiki irin na 'yan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da ya mutu bai wuce zira'i ba kaga bai wuce tsawon wannan hannun ba saura kiris ya mutu kawai sai ya dawo yana aikata mai ya dawo ya kama aikata aikin banza fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar annabi yace kawai fa yadkhulaha kawai sai shige wuta ya zama dan wuta wannan shine illar mutum ya wayi gari yana aikata mummunan aiki yanzu wannan sahabbai ne sun ci alfarma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka duba amma bayanin da aka yi rabin halittar su kyakkyawa rabin halittar mummuna fuskar ne za a yaga ta gida biyu haka daga nan har zuwa ƙasa nan ɓangaren dama mai kyau ɓangaren hagu kuma mafi muni dan a nuna ma Allah baya son aikata zunubi so jama'a mu lazimci aikata aiki mai kyau shi sa aka ce annabi kullum gaba daya cikin bautar Allah yake to kai ma haka ake so kullum karka yadda a jaka akan fasadi kuma musamman yan uwana wannan zamani da Allah ya jarabe mu da wannan abar kaga wannan kaga wannan wayar kaga wannan billahi alazim idan mutum ya wasa ita za ta yi masa hanya ta yi masa alfarma ta kai shi wuta saboda Allah kaɗai ya san me ake gani a cikin nan Allah kaɗai ya san me ake da wannan abar da sunan wadata da sunan yalwa yanzu kullum duk wanda ka ganshi yanzu kawai kowa haka za ganshi duk inda ka je kullum da wannan kowa yanzu idansa akan waya yake idan a mota ne akan waya ne idan a jirgi ne akan waya ne in a masallaci ne wasu kan lalacewa ta kai har hudu ba juma'a na rantse da Allah ba sa iya haƙura sai sun ta duba waya halli mai ya gama hudu ba suna da nada saboda bala'in jahilci da rashin hankali a makabarta waya to me ake gani sai ka yi wa kanka hisabi akan hotuna kaɗai da ka gani na tsiraici malam ba abin da babu a nan komi ba abin da babu kuma wato masifar ta kai ga ɗan uwa mutum ya yi ɓarna kuma ya ɗauki hotonsa yana ɓarnar ba sai ko kuna ganewa ba wai wani fa ya ɗauke shi ba da wayarsa ya yi ɓarna kuma ya ɗauki hoton ɓarnar ya yi fasad kuma ya ɗauki hoton fasad ɗin E, normal E, ai shaidan kenan ai shaidan wata mata take cewa ta bugo waya tana kuka me faru ta kasa magana na ce to yanzu in baki yi shiru ba ya zan gane larurarki kuka take malam malam malam na ce me faru a takaice dai kukan yayi yawa na kashe waya ta daɗa kira ta ci gaba da kuka na ce ki yi haƙuri baiwar Allah na'am dole mai musu izuri saboda in sun shiga damuwa malamai ne suke iya yaye musu damuwa da bakin cikin suke ina za ta je na yi haƙuri da ita har sai da ta ɗan ban haushi ma dai sai na tuno na ce bai kamata na ji haushi ba tana cikin damuwa ne me ya faru ta ce wallahi wayar mai gidanta ta buɗe ta ga abin da bata taɓa tsammani ba ta ce malam ta ce ba na tsammani ta ce malam mun girma ta ce malam muna da 'yan mata malam muna da samari muna da yara malam 'ya'yanmu sun girma ta ce abinda na gani a wayar mutumin nan ta ce yanzu malam mutumin ne je ya barna ya ɗauki hoton kansa gashi a cikin 'yan mata yana lalata kuma ya ɗauki hoto kuma ya bashi a ciki ta ce kuma yaransa suna ɗaukan wayar shi yaransa galiban yaran sukan ɗauki wayar mutum ko je ka kira wani ko yi kaza kaza kaza ta ce ta kwana ta yi ni tana kuka babu wani dogon turanci waye shi ne ya za a yi bala'i kenan bala'i kaka bala'i to wallahi malam wannan abun yana faruwa da yawa banda fa fimai da mutane suke za su mutum wani fa malam kwana yake na kallon fim kaga haka sai kwantar da ita kurin tunda akwai data kawai sai shiga idan nan yana kwanci kurin yana kallon wani abu da shi zai bacci shi ne la'ila illallahunsa hoton mata hoton wake-wake hoton tsiraici ga su abubuwan shigan nan da yawa ka yi whatsapp ita kanta whatsapp ɗin sai ka kai asuba baka gama duba ba ga telegram an daɗa ƙara maka ga instagram an daɗa ƙara maka ga facebook an daɗa ƙara maka ga twitter an daɗa ƙara maka ga youtube an daɗa ƙara maka duk an ƙara maka saboda mai a ɗauke hankalinka daga bin Allah shi sa duk wanda bai yi wa kansa tsari ba wajen amfani da wannan abar na rantse da Allah sai ta cinye maka lokaci yanzu bincike ya nuna a iya wannan shekarun yanzu da aka samu ci gaban wannan percentage na karatun ƙur'ani da ake buɗe ƙur'ani ya rabu yanzu maimakon mutane su bude qur'ani a masallaci su karanta waya suke budewa suna kalle kalle wallahi malam karfe uku na dare zaka iya tashi kawai sai sai shi ya ce ma dauko ka dan duba mana ko akwai sakonni ukun dare a lokacin da zaka tashi kai salatin annabi a lokacin da zaka tashi kai karatun qur'ani a lokacin da zaka tashi ka tuba a lokacin da zaka tashi kai sallah wallahi shedan sai ya ce ma duba wayarka wannan dube-duben na rantse da Allah kuma idan ka tar ba za ka yi bacci ba wallahi har a kira asubahi to wannan kadai ya ishe mu bala'i amma ga wanda bai iya husnul istimal biha ba bai iya kyakkyawan amfani da ita ba a makabarta mun gani yau ko gobe za a iya mutuwa aje ana binne mutane ka lura mutane suna tsatsaye dinnan kowa za ga haka yake ta yi ba a ma jin zafin mutuwar kai da ka mutu kai ka shiga uku ba kai ka bari ka mutu ba to kai ka shiga uku ba su damu ba ai maza maza a tona rami abin ne ka su juya kawai a makabarta wallahi ana binne mutum ana duba waya kuma wani dariya yake wani ma wani abin yake kallo wani hoton mata yake gani wani kaza wani kiɗa yake wani kaza ya ilahi ya ilahi ubangiji ka raba mu da munanan ayyuka ka raba mu da aikata zunubi kun fahimci wannan hadisin ko da wannan ayar mun gama da wannan to sai kuma aya ta gaba ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena nan kuma Allah ne tabaraka wa ta'ala yake ba da doka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda suka yi imani da wanda suka yi imani yace bai dace ba ma kana ana nufin mayan bari bai kamata ba ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara wa mushrikai annubuwa wal imani yamna'ani dhalik annabta da imani yana hana ka nemo wa kafiri istighfari ga annabta ga kuma imani a'a mushriki kafiri ko babanka ne tsautsayi yasa ya mutu yana kafiri yana mushriki ba ka daga hannu ka ce Allah ya fe masa ba a yi shi ne abin da ake nufi a nan duniya dai kafin ya mutu za a ce Allah ya shirye shi Allah ya gane da shi amma matukar kuka binne shi yana kafiri to batun ka daga hannu ka yi masa addu'a ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ne ka ce wai Allah ya yafe masa ai an gama tun da ya riga ya mutu yana mushriki to wannan ɗaya ne daga cikin illa ta mutuwa akan kafirci ko ridda قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي أم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يا كان حديث إسحاق بن إبراهيم ما لم شي إمام البخاري أبو نصر أبو إبراهيم السعدي المروزي كو بخاري sai kuma abdurrazak abdurrazak ibn hammam as-sana'ani as-sana'ani sai kuma ma'mar ma'mar shine ibn rashid al-basri mutumin iraki basra sai zuhuri muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhuri sai sa'id ibn al-musayyabi kun san shi wannan shin tabi'ai manya daga abihi babansa al-musayyab ibn khazn cewa lamma hadar aba talib al-wafa baban sa'id ibn al-musayyab musayyab din musayyab ya ce yayin da mutuwa ta zo wa abu talib abu talib bakon manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan uwan baban annabi abu talib dan uwan baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi shi abu talib shine baban aliyu ɗakin su ɗaya a yan uwan juna ne to annabi babansa ya rasu da wuri bai san shi ba sai Allah ya bashi a hannun baffansa bayan kulawar da kakansa ya masa kuma ya dinka shi a hannun babbansa shi babbansa dan uwan baban shi kenan Allah ya sa masa kaunarsa ya kula da annabi kwarai da gaske kuma ya ya yi masa duk abin da ya kamata yi masa amma kuma ba musulmi bane bai musulunta ba lamma hadarat aba talib al-wafa yayin da alamun mutuwa suka bayyana wa abu talib da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi annabi ya shiga wajen babbansa abu talib ya ji labarin ga alamun mutuwa jama'a akwai alamu na mutuwa na'am akwai alamu na mutuwa ko baka mutu ba akwai abin da za a nuna maka kai ka san ba za ka tashi ba wasu Allah yakan sa musu a jikinsu su ji in Allah ya maka zaɓi in ya ga dama daga ɗora maka ciwon za ka ji a jikinka wannan ciwon sai ya kwantar da kai a kabari don haka wasu za ka ji suna gaya wa 'yan uwansu cewa ku daina wahalar kai ne asibiti ku daina wahala da ni ku yi min addu'a wannan ciwon ba na jin zan tashi kuma Allah sa da sai sun mutu din yana faruwa ko la'alla babanka ne wala Allah matarka ne wata Allah ɗanka ne wataƙila kai ne yanda ake kurkusan mutum a jikinsa zai ji kawai wannan ciwon ba lallai iya dagawa ba shi ma alamu ne na mutuwa akwai ciwon da kawai da ka ga mutum ko duba shi aka ce ga ce to Allah da ya rufa asiri ya jikin sai a ce to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ma'ana ba sauki akwai wanda ma ana kai akwai wanda wallahi wahalar da yake ma Allah Allah yake mutu din saboda bala'in da ake gani yana ciki ba za a yi wa mutum barka don an masa mutuwa ba amma dai wata cutar cin kudin da take yi ta da hankalin da take yi damuwar da take samarwa zurubtu da zirga-zirga da kashe aiki da take sa ake yi to sai ka gama kamar gwanda ma mamacin da ya mutu akan imani amma ba a cewa gwanda mutum ya mutu don ba a san me zai tarar ba to jama'a amfanin ka wannan hadisin shine duk wanda ya je ya ga dan uwansa alamu na mutuwa sun bayyana a fuskarsa ko a yanayin ciwonsa to ya yi ƙoƙari ya ƙulla alaƙarsa da Allah ba an gane yawwa kada a saki jiki ba a sakaci akan harkar mutuwa yanzu kana tafiya za a ce ya mutu yi ƙoƙari ka nuna masa yi wani abu na addini na ibada wai sai ga mutane a nauyi suke ji ya za a ce ya zinka cewa la ilaha illallah ai kamar ana ganin zai mutu ne ku kula da sallarsa yana sallah dan kai ya mutu baya sallah dan duk yanda mutum yake akan gado bai da lafiya akwai yanda zai sallah in dai yana da hankali amma matsalar yanzu majinyata ba su fiye mai da hankali da sallar marar lafiya ba wallahi da yawa cikin mutane haka suke mutuwa a naɗe su ana bin su bashin salloli da basu yi ba wannan yana daga cikin kuskure a kai mutum asibiti ya kwanta saboda tsananin ciwo majinyatansa ba sa sa yi sallah amma in an zo gaishe shi za a tashe shi a ce alhaji wane ne ya zo ya daga masa hannu ya gan shi haka yana ji ka ce ka yi sallah ku yi masa alwala ku yi masa tsarki ko da a kan gadon ne a ce ya yi shi ima'an ko ba zai iya zama ba yana mai nuni ko da da motsa kai ne haka a ce karanta fatiha to karanta sura ko fatihar ma kaɗai ya karanta a ce yi ruku'i ya sunku ya ɗago shi ne amfanin a sa majinyaci mai ilimi ba wai a ɗauki kowa ta sai yanzu ana ciwo kowa masu a ce wane ka je ka jinyar wane kuskure ne a musulunci a tura wanda bayi da ilimin jinya a ce wai je jinya akwai ilimi na jinya hatta littattafai malamai suka rubuta waye ya kamata ya jinyaci mara lafiya musulmi ba wai kowaye ba wani ma majinyacin ma baya sallar shi ma wallahi baya yi to baya yi ya za a iya cewa mara lafiyarsa yi sallah to jama'a ku riƙe yana daga cikin kurakurai Allah ba ruwansa wai ka mutu baka da lafiya ne idan baka yi salloli ba wato gibi za ka samu sai ka mutu din sai a zo a lissafa ma ka shekara hamsin ko saba'in a cikin sallolinka akwai wasu wata biyu a ƙarshen rayuwarka da ka kwanta a gadon asibiti baka yi sallah ba wallahi wannan sallolin sai sa ana ka shiga aljanna ai babu wani uzurin da aka ce dan baka da lafiya ba za ka sallah ba annabi ya ce ayi a zaune ko ayi a tsaye ko a kishingide ko ayi ima kai malam wallahi akwai sallar da zaka yi ta tafin hannunka haka Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar da wannan hannun da kaga ina yi wallahi in ta kai ga wannan hannun ne ya saura yayi motsi a jikinka ana bin ka bashin sallah to ya mutum zai zo ya mutum zai zo ya sakaci da sallah saboda bai da lafiya yanzu wani ba a gidansa yake kwance zazzabi ne da mura ta kama shi billahi alazim malam sai jera kwana uku bai sallah ba bai je jam'i ba iyalinsa ba sa ya tashi ya sallah ba an ta dura mai maganin mura maganin bacci ba ruwansa ba abin da ya dame shi wataƙila daga nan zaka wuce nawa ne daga shan maganin muran suka tafi nawa ne daga ɗan zazzabi na gida ɗin aka wuce aka tafi yaushe za ka yi wa kanka wannan kuskure ku rinka yin sallah ko ba ku da lafiya ku rinka sallah yaushe aka ɗauke wa marar lafiya sallah idan bai da hankali in bai san inda yake ba akwai wanda zaka sun shiga cikin koma ba san ma inda suke ba wannan ciwon ba a cewa mutum ya sallah dan a lokacin wajibcin sallah ma ya faɗi akan shi saboda bai da hankali mai hankali ne ake cewa ya sallah wannan akwai buƙatar a faɗakar da mutane a asibitoci akwai buƙatar a faɗakar da mutane marasa lafiya da masu jinya jiya nake gaya muku a hudu ba na ce mutum ne yana kwanci a gadon rashin lafiya malam ana ta masa addu'a ana roƙon Allah ya ɗaga kafaɗa Allah tashi an je duba shi a asibiti da ɗan gata ne irin kasan asibitoci akwai ɗakunan da akwai talabishin akwai mai wallahi malam sai gashi an sa masa fim fim ana ta kiɗa ana rawa mata suna ta abu nan bai da lafiya yana kwanci an zo duba shi amma wallahi fim yake kallo wai me wai wai ya ɗauke kewa kuma haka ya tafi ka tara wa kanka wannan bala'i mala rashin addini rashin zama a wajen addini rashin sauraron wa'azi wato yana halakar da mutane da yawa kuma kiyaman nan lahiran nan malam ba kyau Allah ya mana afuwa ya Allah zuwanta a tafi ba a sa'a ba akwai damuwa ba mu da babban tashin hankali a rayuwa mu irin mu mutu ba a sa'a ba wallahi mu gyara annabi ka duba baffansa ne ka duba musulmi ba ne amma yana kwadaita masa kiyamarsa ta yi kyau ta yi kyau kawai sai zo ya same shi ya ce ya amu ya baffa na kaga girmamawa ko ko shi annabi ne amma sai ce babba daga nan muka samu tarbiyya a musulunci abokin babanka babba ne ganin babanka babba ne yayan babanka babba ba a kiran sunan shi kamar yadda ba za ka kira sunan ubanka ba mu yi ƙoƙari mu tabbatar da wannan in ka ji ƙaninka ai in ka ji ɗanka yana kiran sunan ƙaninka to ya kamata ka gyara masa zama rashin tarbiyya ne su'ul adab ne ka ji ɗanka yana kiran sunan yayanka ƙarara akwai damuwa ba tarbiyya a gidanka sai dai ce baffa ko ya ce kawo wannan duk al'ada ta zo da shi kuma musulunci ne ya zo da shi ko kanin ko ɗanka yana kiran sunan babanka ko yana kiran sunan mahaifiyar mahaifiyar shi gatsau ba tarbiya ba girmamawa sai ce ya ammu ya bafana in ya gada dama ce ya abu talib ai amma ba shi ne koyarwar ba kuma shi fa annabi ne ya fi shi daraja a wajen Allah amma ka duba duk matsayin annabi sai da ya ce wa babbansa babba malam ilimin hadisi a cike yake da ilimi da tarbiyya da koyarwa qul la ilaha illa allah wa hajju laka biha inda allah ina neman ka ce la ilaha illa allah zan tsaya maka a wajen Allah shine wa hajju laka biha inda allah komi bai yi ba na musulunci amma abinda annabi yake nema a wajensa yanzu tun da ya ga alamun mutuwa to ya ce masa la ila illallah shi kuma zai tsaya masa a wajen Allah ya ce ya Allah ai masa alfarma a sace aljanna ka ji amfanin idan mutum zai mutu a yi ƙoƙari ya ce la ila illallah sannan kuma ka ga amfanin musulunci duk tsiyar da mutum ya aikata a duniya duk barna da taɓargaza gaza Allah ya taimake shi dab da zai mutu yana kafirci ne yace ashhadu Allah ilaha illallah to ya mutu yana musulmi kuma al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafe laifuffuka da zanubin da aka yi kafin shi shikenan ya zama musulmi kuma wallahi zai mutu ya shiga aljanna wani wata baiwar Allah a ɗaya daga cikin asibitocin na namu a nan Kano a gado wani bawan Allah ya ya mutu da ya zo zai mutu a gefanta suke arna ne sai na la ilaha illallah la ilaha illallah duk ya cika ɗakin gabaki ɗaya ya samu tarbiyya kuma ya ga wahalar ciwon nan zai iya mutuwa kawai shi kullum la ilaha illallah la ilaha illallah har cewa ake yi a hankali yana wannan la ilaha illallah ya mutu aka ɗauke shi aka naɗa gadansa aka share gadan aka abin nan sai wani shi ma na gefensa shi ma da ya ga wannan ya mutu ai shi ma sai kama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ma to ai tarbiyar musulunci ce da ya ga cewa lalle ba lalle ya kai ba shi ma din Allah da ikonsa yana la ilaha illallah la ilaha illallah kurin bayan kwana biyu uku shi ma sai aka ce wani fa ya cika ya mutu a'a sauran arniya ba sai aka ji arniya ta kama la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi a ɗaya daga cikin asibitocin nan ko murtala ko amina kano wannan uwa yake gaya mana su masu jinyan suna ɗana ta ita kuma tana ta yi tana ta yi tana ta yi arniya ce ba sallah ba komai insha Allah malam kurin tana cikin la ilaha illallah kawai sai ta mutu ka duba zaɓin Allah eh lakana mata majinyacin gefe ne da ta ji yana yi ita ma ta kama yi shirin Allah ne kaga wannan ba mai bonus irin wannan matar to amma bayan an mutum kuma aka tafka rikici musulmi suka zo za su ɗaugawa su kuma waɗannan suka ce a yan uwansu ne ya za a ce kaza kai ta tafka rikici asali asali tunda ta mutu tana kalmar shahada to ta zama tamu mu ya kamata mu ɗauke ta mu wanke ta mu gyara ta mu mata sutura ta musulunci to amma gwamnati ba tsarin musulunci a wajensu sai an yi da gaske ina jin dai mutanen nan wannan matar da su suka je suka sa ta akwati suka makala mata kuros suka suka binne ta haka kawai sai dai la ilaha illallahun tattame ta kubutar da ita abu jahal ya san amfanin la ilaha illallah ya san in abu talib ya ce la ilaha illallah kenan ya zama dan uwan muhammadu ya zama irin muhammadu kenan ya mutu akan addinin muhammadu abdullahi ibn umayyi abi umayya wannan tafka tafkan kafiran maka kenan a lokacin mushirkan maka kafiran maka sun kewaye wannan bawan allah bafa annabi kawai sai suka ce da shi ya abu talib ya kai abu talib a targabu a millata abdulmuttalib yanzu kai sai ka kyamaci hanyar abdulmuttalib ka kyamaci hanyar babanka ya za ka zo ka bi hanyar muhammadu ya ce maka la ilaha illallah kai yanzu barin hanyar iyayenka da kakanni za ka yi manzo Allah ya ce da shi a wata riwaya ya ce ya ammu ya baffa na ka ce la ilaha illallah kawai rabu da su kamar zai faɗa ya juya ya kalli waɗannan manya-manyan kafiran kai yanzu sai ka ƙi addinin iyayenka ka zo ka bi addinin yara addinin ƙarshen zamani addinin muhammadu manzo Allah ya daɗa ce da shi ya ammu qul la ilaha illallah kuma ajalin ya zo dab da mutuwarsa ya bafa na ka ce la ilaha illallah su ma suka daɗa faɗa annabi yana faɗa suna faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa yana faɗa kawai malam da ci da nan sai juya kalla annabi ya ce ana ala millati abdul muttalib ya ce ina kan addinin babana sai ya mutu abu talib kenan shine tarihin mutuwan baban aliyu bin abi talib sai mutu aka annabi ya fita daga wurin hazinan ka'iba yana cikin bacin rai da damuwa yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na yi ta neman maka istighfari ina neman Allah ya fi maka matukar ba a hana ni in maka wannan istighfari ba saboda annabi ya tuna hidima da wannan bawan Allah ya masa kulawa da wannan bawan Allah ya masa wato ko Ali bin Abi Talib Aliyu bai samu gatan da annabi ya samu a wajen Abu Talib ba wallahi yace sai na neman maka gafara kwatsam sai Allah ya saukar da wannan ayar da muke karanta ma kana lin nabi walladina amanu bai dace ga annabi ba bai dace ga masu imani ba an yastaghfiru lil mushrikin su nemi gafara wa mushrikai walau kanu uli qurba ko da ku dangi ne na kusa kaga Allah ya hana kenan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su waɗannan mutane ƴan wuta ne yaya mutum ya mutu akan kafirci zaka zo kana neman mai gafara to wannan ita ce ayar da ta hana ka yi nemi istighfari ga wanda yake kafiri ne in dai mutum ya mutu yana kafiri ba a ce Allah ya fi mai ko ta'aziyya ka je dan zai iya yawan abokin kasuwancin ka ya mutu wani dan china ka ya mutu ko wani dan kudin ka ya mutu ko wani arnan ka ya mutu kuna harkar kasuwa kuna yan mu'amaloli kuma ka je ta'aziyya tunda su ma ai suna zaman ta'aziyya to ya za ka yi sai ka je ka ce Allah ya fi mai a'a ma kana lil mushrik lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim me ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sun mutu akan kafirci dan duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne to ya za a yi kuna lafiya lafiya kalau to sannu mu fa to sannu fa wallahi sai kai ta sannu sannu fa Allah dai ba da hakuri to sannu mu dai ka kare da sannu sannu sannu din nan ka san yadda za a yi to Allah ba ku hakuri to sannun ku dai sannu fa sannun mu ka ta maimaita sannu a yi hakuri ka san duk kalmar da za ka makala ka samu ka maza ka tashi kar ka daɗe a wurin sai ku yi haƙuri sai an yi haƙuri rayuwa sai haƙuri sai an yi haƙuri ka ƙare a haka amma ka buɗe baki ka ce Allah ya bai mai a ka saba wa ayar Qur'ani wani da ya je zai musu ta'aziyan aka ce ba sa jin Hausa yayi ta sannu sannu din suna amin amin wai suna daga hannu wai musulmi ya zo wai yana sannu fa sannu sai ya ce Allah ƙara nauyin ƙasa suna amin amin to ba sa jin Hausa kudu ya je abokin harkarsa ne suna harkar business to shi ne je in an ce ga dan uwa ya zo ga daga kano abokin business ɗinsa ne to ya zo yana ta abin nan yana ta yi shi ne a ciki sai yake to Allah zai ƙara nauyin ƙasa suna amin a to to ba sa jin amin ɗin kawai suka iya yi Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana afuwa wannan shine Islam to ƴan uwana amnan abin da nake so ku gane yanzu kissan wa muke karantawa babu ɗalib ba ba bafan annabi ba yanzu kaga ga hadisi a cikin bukhari kaga ga aya ta alqur'ani cikin suratul tauba amma insha Allah malam ka iya jin wani malami dan bid'a sai ya zo ya rike lasfika na wai yanzu mutanen nan wai sai ka ji mutum yana cewa wai Abu Talib wai ba musulmi bane to in ba musulmi bane abu kazan ka ne kaza kaza ka ji jahilci ka ji rashin ilimi su fa ba yanda za a ce Abu Talib ba musulmi ba ne me yasa saboda baffan annabi ne to ya za mu yi da wannan hadisin idan da musulmi ne me amfanin annabi ya zo ya ce ka ce la ila illallah su abu jahal su ce da shi yaya za ka bar addinin iyayenka kuma ya zo tabbatar ya ce ya mutu akan addinin iyayensa ya ce ana ala millati abdul muttalib kuma annabi da ƙarshe ya ce sai na neman maka gafara in ba a hana ni ba kuma Allah ya zo ya saukar da ayar ya hana ni ya hana shi ƙari ma malaman tafsiri suke cewa ta dalilin wannan ma Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi baka shiryar da wanda kaga dama baka shiryar da wanda ka so Allah shine mai shiryarwa kai dai kana da hidayatu bayanin wa irshad shiryar da annabi yake da ita a hannunsa shine shiriya ta mai bayani shirya ta ɗora mutum akan hanya amma hidayatu taufiƙin tana hannun Allah to amma sai mutum ya zo ya ce wai wai abu talib wai ya mutu wai yana musulmi la wallahi ga dai hadisi a cikin bukhari ga kuma ayanan ta alkur'ani a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa aliyu izhab fawari abaka je kaka tona rami ka turbuɗe babanka ya rasu bayan ya gama masa wannan ko binne shi annabi bai je ba haka abin yake idan aya ta zo akan abu duk yanda nake son abun in dai aya ta ce ga yadda za a yi dole mu haƙura mu bi aya a nan fa muka karanta da ku ba ni sunan shi abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ai yana tare da annabi ai kullum amma munafiki ne su umar sun san munafiki ne annabi ya yi ƙoƙarin ya zai masa sallah umar ya ce ya rasulallah innahu munafik ya rasulallah munafiki ne ya za ka yi mai sallah saboda munafiki mushiriki kafiri ba a yi masa addu'a bayan ya mutu to a lokacin Allah bai hana annabi ba kai tsaye ya yi wa munafiki sallah ya ce zaɓi aka bani ko na yi ko kan na yi istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marra falan yaghfir Allah lahum ko ka neman musu gafara ko kar ka neman musu gafara annabi ya kabbara ya masa saboda ya faranta wa ɗan shi amma wallahi annabi yana gama sallar nan Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar ka sake yi wa wani daga cikin munafukai in ya mutu kar ka sake zuwa kai mai sallah kai mai addu'a har abada saboda sun kafirce wa Allah da manzon Allah so duk karaba duk alaka duk kusanci in dai mutum ya kuskure ya mutu baya baya sallah yana kafiri to sai dai a ce Allah rufa asiri sannan kuma duk yadda kake son annabi ko baka isa ka canja aya ba yanzu ga mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya rawaito mana manzo Allah sallallahu alaihi ya je kabarin mahaifiyarsa ya fashe da kuka wanda suke gefansa suka fashe da kuka yace ista'adantu rabbi na nemi izinin ubangijina fi an astaghfira laha in nemar wa mahaifiyata gafara na nemi izinin ubangiji kaji saboda ai Allah ya hana ni sai ce to yana neman izinin Allah akan da ya mahaifiyarsa a ba shi dama ya ce falam ya azalli Allah bai min izini ba wannan yana daga cikin abin da annabi ya nema a wajen Allah Allah ya ce a'a ka duba girman abu wancan fa baffa ne to wannan mahaifiya ce amma ya ba shi izini ya je kai mata ziyara ya ce sai na ce to a bani dama in kai mata ziyara in ba a bani dama in neman mata gafara ba Allah ya ba shi dama ya je kai ziyara kabarin mahaifiyarsa ya ce fa'adina ne yanzu in kai ziyara kabarin mahaifiyata to kaga ziyara ko da ba mutum musulmi bane ba za ka yi kai ziyara amma ka daga hannu ka ce Allah ya yafewa ne yafewa ne saboda abokin kasuwancinka ne Allah ji ganwa ne saboda kanin babanka ne ko mai gidanka ne in dai kafiri ne a'a ya saba shari'a sai annabi ce fazurul qubur ku rinka ziyarar makabarta fa inna tudhakkirukumul akhirah ku rinka ziyartar makabarta ziyartar makabarta yana tunatar da ku lahira kuma haka din ne duk wanda yake so ya tuna lahira ya tuna ga motsa da Allah to in a anguwarsu ba a yi mutuwa aka je jana'iza ba ya ga an daɗe ba a yi ba ko ya daɗe bai je makabarta ba binne wani to ya yi ƙoƙari ya wanke motarsa wata rana ya tafi makabarta ya ɗebi iyalinsa kawai su je su tsaya a gaban makabarta su yi musu addu'a haka ake yi musamman yara ce musu kun ganin gurin duk mutane ne irina irin duk sun mutu duk sun tafi wajen Allah kai ma za ka mutu kai ma za ka mutu ni ma zan mutu mu yi musu addu'a da matan aure masu sakaci in mata ka ta fitine ka ta dame ka tana tsiya ɗauke ta ka kai ta gabari ba a yawaita ziyarar makabarta mata dama annabi ya ce ba sai sun yawaita zuwa ba saboda rauninsu amma an yi izini kaɗan-kaɗan lokaci-lokaci a su ɗauke ta ka kai ta makabarta ka ce cire takalmanki cire ku riƙe ku shiga da ita ku zagaya ce mu yi musu addu'a ka nuna ta ka ce to ki gyara halinki wallahi malam yana da tasiri ko mutum iyalansa ya dauke su ya kai su saboda ba ma yi ne amma inda suka ci gaba suka samu tarbiyya ta addini haka kawai mutum yana ziyarar kabari sunna ne addini ne amma mu yanzu ba ma zuwa sai in an yi mutuwa idan an yi mutane muke zuwa amma haka kawai mutum ya wanke rigarsa ya je wai gaida ya gaida marasa lafiya ya wannan ya gaida matatu ya musu addu'a ba a yi galiban ba a yi amma kuma sunna ce wata rana bayan asubahi ka idar da sallah a masallaci buga motar ka kawai ka tafi makabarta ungo ko wata makabarta wata rana bayan la'asar ka dawo daga kasuwa da wuri tafi da babur ɗinka je ka wata makabarta kawai ka je ka kafe ka tsaya ka kalli mutane iya ganinka baka fi su gata ba baka fi su matsayi ba baka fi su kaza ba duk Allah ya ɗauke rayuwarsu duk ya kwantar da su a wannan wurin ka gaya wa kanka cewa kai ma gobe kana hanya na rantse maka da Allah kwaya ɗaya za ka ga aikinka yana gyaruwa amma iyayen da shaidan yake nisantar da kai da mutuwa iyayen da kuma yake sa maka burin duniya da fitinar duniya zurul qubur ku rinka ziyartar makabarta fa inna tudhakkirukum al-akhirah lalle ziyartar makabarta tana tunatar da mu lahira Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallah وعليكم السلام كيف حالك؟ كده